الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد to bayan mukaddima da muka yi duk da yake ta yi tsawo amma saboda mukaddima wani lokaci kada ka karanta littafi ba karanta mukaddima ba don ba ka sanin yadda littafin yake kuma in kana son ka gane abin da ya kumsa sai ka kuma fihras sai ka ga wato ko da ba karanta littafi ba in ka karanta mukaddima ka karanta fihras kamar ka karanta shi ne a jumlaci kun gane wannan da kyau kuma in kana karanta fihras yanzu ne kana cewa masal da kake so dan yanzu na yana cewa babin kaza babin kaza sai ka zo daidai mas'alar ka sai ka shiga amma da zaka ce shi ka karanta littafin tun farko har karshe sannan ka kai ga mas'alar kaga abin ai akwai aiki to malam yake cewa mai bai mai baiquniya imamul baiquni kenan wa dhi min aqsamil hadith idda wa kullu wahidin ata wa hadda nan ne ko a'a abda'u bil hamdi afwan yace abda'u ina fara karatu na tunda yanzu karatu ne zamu yi inda cin tuwo ne in ka ce abda'u mun san cin tuwo za ka yi yace to abda'u bil hamdi zan fara karatu na da gode ma Allah musalliyan ina yin mai salati ala muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi nabiyyin shine mafi alkhairin annabi ursila wanda an katu nan da ya ce abda'u fi'ili ne akwai sabani malaman lugha in ka ce bismillahi shin suna za a kaddara ko ko fi'ili domin shi fi'ili ya zullo alal hadath wal ismu ya zullo alal istiqrar wasu ka ce ka kaddara suna yanzu in ka ce bismillahir rahmanir rahim za ka rato alqur'ani ma'ana abda'u qira'ati wasu ka ce a ibtida'u qira'ati inji malaman basra ibnu kathir ya ce duk babu da ya ci karo ana iya farawa da fi'ili yayi qur'ani ya zo da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq fi'ili wa qala rkabu fiha bismillah majriha mursaha suna ne dan haka dan ka ce wannan yarin jayi wannan babu wani abu duk qur'ani ya zo da shi ta ƙari ko ba ta ƙari ba ya ce to alhamdulillah abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi nabiyyin suna ne yazan alam asalin shi ismul maf'ul ne daga hammadahu yuhammiduhu ismul fa'il muhammid ismul maf'ul muhammad to amma ya ce rata daga wancan ismul maf'ul da ka sani na lokacin abin yabo ya koma mi ya koma ana da larabci an ka ce madina ya madina madina tutawa ya an ka ce almadina galibi an ka ce madina an ka shiru garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sara alaman bil ghalaba har yayin jayi da an ce madina garin madina to wani bai ta tsammana ko ta madina da bata musu amma a ka'idar larabci madina ya daukar dole gari mun gane wannan to tun muhammad in an faɗe shi tun da mamman shi na da yawa duk da yake muhammadu na sai a mai shi mamman ko ba ka da bari ai suna da yawa amma da an ce muhammad an san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun gane wannan kuma asilin abu aluka yana iya tashi ya koma alam me sunan baban manzo sallallahu alaihi wa sallam abdullahi Allah ya ce cikin suratul aljin wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada bai abdullahi ne muhammad saboda kowa yana iya dauka zama abdullahi can alam ne nan kuma ba a hankalta ba kasancewa shi alam ba muhammadul khairi nabiyyin ursila shi ne mafi alkhairin annabi wanda aka turo na akwai karatu mai yawa ba mai tsayawa kan shi kalma ta nabiyyin kuma ana cewa nabi'in wasu suka ce duk asalin su guda ne alhamza ce ta zo karshe an kaba da ta nabiyyi wasu suka ce a'a nabiyu daban nabi'u daban nabi'u daga naba'a ne annaba uba da labari nabiyu kuma daga nabuwa ne naba yambu nabuwatan idza irtafa wa sharufa ma'ana ya ɗauki samu daraja kenan annabiyu mai ɗaukaka da daraja annabi'u mai ba da labari ko annabi'u wanda aka ba labari domin sai an bashi labarin yake bayarwa ko ya zama to fa'ilun ne bi ma'anar fa'il ko fa'ilun bi ma'anar maf'ul falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir kaga nabba'aha shine fa'il nabba'ani al-alimul khabir shine maf'uli khairu nabiyyin ursila wanda aka turo shi malamai suka ce to ya kawo abu biyu nabiyyu da rasul بينهما عموم وخصوص كل رسول نبي وليس كل نبي رسول كما هكذا كل نبي رسول دكم كل رسول نبي dukkan wanda an ka ce ma rasul ne to na biyu amma walaisa kullu nabiyin rasula ba dukkan manzo ba annabi yake manzo to me bambancin su akwai maganganu masu yawa ko ba haka ba eh manzanci e to shi manzancin da kakana ya bambanta bi a bambanci tsakanin annabci da manzanci in ka ce haka nan mu shiga hausa akwai maganganu masu yawa qur'ani ba tabbatar da akwai bambanci dan in ka diba cikin suratul hajj ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin kaga ya bambanta su wasu ka ce shi annabi shi na wanda an ka turo masu haƙo amma ba a ce ga muhammad ta shi ba amma manzo shi ne wanda aka ce isar da sako zuwa ga wani ko ba ka suke cewa ba shi yasa sai ga ana karantar da yara a cikin ulumul qur'an a ce nubbi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ya ayyuhal muddathir wa ursila a'a eh nubbi annabiyyu nubbi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi iqra wa ursila biya ayyuhal muddathir saboda can iqra ba a ce ya isar da sako zuwa ga wani ba ya ayyuhal muddathir kuma an ce kun fa anzir sun ka ce kenan shi annabi kuma za ta ba a ce ya gaya ma ba wannan magana tana da rauni a dalili zan ba suwa in ni ba da dalili sai ka je in ka gamsu da shi saboda abinda ka saba ji ko ya zama na ma cikin zuciya an ka ce ba haka nan bane sai ka ji tashin hankali ba ina so in ce kai kuskure bane Allah ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin kaga kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance akan tafarki dai daga zamanin annabi Adam har zuwa zamanin annabi Nuh ko ba haka ba wannan su malamai sun ce kuma kanan nasu ummatan wahida in ba zamanin annabi annabi Adam ba ana iya cewa mutane sun kasance akan shirka fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo annabawa saboda bayan annabi nuhu shirka ta bayyana kenan ummatan wahida a zamanin annabi adam ala tauhid ummatan wahida ba'da nuh ala shirk fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin sai Allah turo annabawa mubashshirina suna bushara wa mundhirina suna gargadi to kuma wanda ya bushara ya gargadi yana cewa kuma ta zai bace gaba ba haka wannan magana babu ta wasu ka ce bambanci tsakanin annabi da manzo shi ne shi annabi an ba shi littafi manzo an ba shi littafi annabi ba ba shi littafi ba an ka ce shi ma wannan ra'ayi kuskure da don Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitab al-kitab nan al-jinsiyya ce don ba littafi guda ake nufi ba al-kutub ake nufi don in ka ce littafi guda Allah ya saukar to muna da at-taura muna da injila muna da zabura muna da qur'ani da sufi ibrahima to yanzu duk waɗannan duk kitabu da a ana aljinsiya ce shi sa rashin sanin lugha sai kai ka cikin matsala akwai aljinsiya akwai istighraqiyya umumiyya akwai istighraqiyya umumiyya urfiyya akwai ahadiyya ahadiyya ma kala kala ce an gane ko sai ta ɗauki ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai har ma'ana goma sha ɗaya ƙaramci ka koma cikin wani littafi sunansa mughnin labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari zaka ga al ko ma'ana da take ɗauka sai ka zo kullum ka ce al ka wuce eh to tunda an ce wa anzala ma'ahumul kitaba kenan ba shi ke nuna annabi ba a bashi littafi ba an bashi tunda ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyyin a takaicen takaitawa abin da yake bambanta annabi da manzo shine shi annabi tana yiwa a ce ya aiki da shari'a wani manzo amma shi manzo shari'a sabuwa ake ba shi dalili kuma Allah ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu an saukar da at-taura kuma annabawa suke hukunci da ita kenan an ce su yi aiki da ita su yi aiki da shari'a annabi Musa shikenan wannan shine zance ni dai a waje na mafi inganci amma ban sanar maka ba kai wajenka to wannan shine bambanci sai yasa sai ka nabiyyin ya ka ursila bai ce nabiyyin umbi'a ba kuma bai ce rasulin ursila ba dan a samu ma'ana malamai akwai hikima gare su yana iya cewa nabiyyin nubbi'a ko rasulin ursila a sai ce nabiyyin ursila don ma'ana annabi ta hito kuma ma'anar rasulu ta kuma shine mu'jiza ta alqur'ani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la nabiyya ba'di ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin me yasa bai ce wa khatamal mursalin ba balaga ce ai rasul yahi nabiyyi daraja amma bai ce wa khatamal mursalin ba me yasa saboda shi annabi ana iya cewa ya aiki da shari'a wani manzo ko ba ka bane amma shi manzo sabo shari'a ke bashi to dan ga wani katon kaddara shi bayyana shi zo ce a shi ba bashi littafi ba amma shi annabi da an ce shi aiki doga shari'a eh sai an kai wannan hanya mun gane wannan malam ya ce wa zimin aqsamil hadith idda wa kullu wahidin ata wa hadda wa zi asalin shi ishara ne ismul ishara hadhi ne ana iya cewa hadhihi kuma ana iya cewa hadhi ina fata mu ci ana iya ka haun ana iya ka yaun ismul ishara ne na mace an gane ko kuma ana cewa ti kuma ana cewa ta waccan ibn malik ya ce tita alal unsaq tasir to an ce hati ko havi ko havihi duk ɗaina in baka sani ba ka ce an yi kuskure ka zama wani malami ya rubuta ko ya faɗa ka ce ka wancan shirme ne ki a shanka kewaye sani da matsalar to wazi asalin shi waha ana iya ƙara ha'ut tambayi wazi wannan abin da zan ishara zuwa gare shi al ishara nan wato zuwa ga abin da zai zo domin akwai al'ishara ilal hadir fi zihin wani lokaci asalin ishara in ce ga can mutane suna ganin shi amma wani lokacin za a yi ishara zuwa ga alhadir fi zihin abinda cikin kwakwalwa ne za ka hankalta shi inda ce hadihil mas'ala muna ganinta mu ganinta wazi min aqsamil hadisi idda to wannan abinda zai maka ishara zuwa gare shi nau'uka na hadisi idda masu yawa iddatun masu yawa wasu masu ce adida duk da kan kace larabci mafi fusaha kace idda amma in kace adida wasu kace kuskure wasu kace a a dauke shi dai larabci ne wanda yake bai kai wancan kima da daraja ba yace to wa kullu wahidin kowanne daga cikin su ata yazo wa hadda da kuma haddinsa in an ce haddi iyaka na nufin ta'rifi domin ta'rifi yana iyakance abu ba zai shiga cikin wani ba mun gane wannan to kaga wannan zaka iya yin karatu kan littattafan da aka rubuta tun farkon musulunci har yanzu akan mustalah al-hadith al-mu'allafat al-qadima wal haditha fi ilm mustalah al-hadith sai ka gane su wani ya rubuta a zamani kaza wani ya rubuta a zamani kaza kuma kai muqarara tsakanin mustalahat kin waɗansu in sun faɗa kaza ga abin da suke nufi waɗansu in sun faɗa ga abin da suke nufi al-muqarana bainal mustalahat saboda kada wani malami ya zamanto shi yana aiki ne da wancan kai ko kana aiki da wanga ka zo ka ce yayi kuskure zan ba da misali kamar cikin usulul tafsir da ulumul qur'an an-nasxu ya an ce an-nasxu shine sharhin koci a wanga zamani shine shahara ko a zamanin magabata ma'ana biyu gare shi wani lokacin at-takhsis suna kiran shi an-nasxu shi yasa imamu suyuti da yazo wajen an-nasikh wal mansukh ya kawo wasu masu yawa sai mutane suka ce yayi kuskure su bu san yayi amfani ne da mustalah guda biyu ba da na mutaakhirin da mutaqaddimi to shi yasa rashin fahimtar yadda malamai suke lufi da abu yana daga cikin abin da ya afka mu cikin kuskurantar da malamai an gane ko kuma in ka kawo kuskuren malami to ka kawo inda ya daidai so ɗari in adalci za ka yi mishi amma kullum kai baka da aiki illa da inda ya kuskure to yana inda ya daidai mallami ya karanta littafi sai ya kuskure uku bayan ya kawo masala cikin littafin sun kai ɗari duk daidai na ya yi kuskure uku to mun ji ka hiddo kuskure ka faɗa to faɗi waɗancan 97 da ya yi na ƙwarai sai mu ala saman mizani shi yasa wani da aka yi mai wani hukunci a nan duniya ya ce ka ni wanga hukunci ko lahira ba a yi hukunci da ka irin wannan tsanani an ka ce a'a lahira daban ta yace wallahi gara hukuncin lahira da wanga an ka ce bi a dalilin ka ce to in an ka zo lahira za a dauko hasanatu kina a dora sana dauko sayyi'at yace nan ko sai an ka ɗebo sayyi'at idan an ka bi hukunci yace to wallahi gara lahira da wanga ko ba haka ba to shi yasa akwai wani littafi sunansa lisanul muhaddisin wani littafi yana da muhimmanci kwarai da gaske wasu malamai suna kiran shi mustalah mustalahatul muhaddisin alqadimatu wal hadithatu wa rumuzuhum wa isharatuhum wa sharhu jumlatin min mushkili ibaratihim wanadiru asalibi littafi ne wani bawan Allah ya rubuta saboda malaman hadisi suna da nasu abubuwa da mustalahat da rams kana ta kan karatu sai ga an kawo wani harafi ha'un ko ha'un cikin sanadi ce mina na an kashe ce a'a yalla kuskure na sun kai wajen rubutu kuma an kai kuskure in baka sani baka nemi sani wani malami ne rubuta shi Muhammad Khalaf Salama a wata taba'a mujalladi biyar aka yi shi Muhammad Khalaf Salama ‘yan uwasu ne wannan littafi duk ga wani ramzi cikin hadisi baka san shi ba sai ka diba can sai taimaka maka kakka ta kuskurantar da mutane ba gaira ba sabon malam ya ce awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al awwaluha hadisi na farko as-sahihu ingantacce an gane ko hadisin da ya inganta wa huwa mattasal to shine wanda ittasala ya sadu isnaduhu sanadinsa asalin ittasala ta'un din nan guda wawunci wasala ya sadu to sai an ka ce iwtasala an ka ƙara alif da ta'un kamar dake muku sai an ga babu dadi a ce iwtasala sai an ka ce ittasala ya sadu isnaduhu isnadinsa ana cewa sanad ana cewa isnad in an ce sanadinsa ko ko isnadinsa danganta wadda malaman hadisi suka yi masa walam yushadda bai kasance hadisi ne shadh ba an gane ko wanda ya fita daga cikin sauran hadisai ko da isnadin shi ya inganta aw yu'al ko kuma malaman hadisi ba su kawo illar sa ba hadisi na zama to sanadinsa ya inganta sai dai ya zama to ya saba ma waɗansu hadisai masu yawa kaga in kasancewar sanadin ya inganta bai bai kare ba a'a sai aka samu su hadisai waɗanda suka saba mishi su ma ingantattu kenan yanzu za a yi karon mai ƙarfi da mai ƙarfi sai a bai da shi shazi au yu'al ko ko gashi zahirin shi ana ganin hadisi ne ingantacce an gane ko amma sai malaman hadisi sai su bincika sai su ce maka a'a akwai illa boyayya kamar mutane ne masu experience abin experience ko experience malamai sun yi ilalul hadith imamu tirmidhi yana littafi ya ilalul hadith ko wani malamin hadisi na wannan zamanin sheikh adam ichopi babban malami ne na hadisi dan kasar ethiopia ne da muka je karatu a ƙasar saudiya a shekara ta 2014 na gan shi yana karantarwa a masallaci na makka malami ne wanda da a gida yake karantarwa sheikh sudais ya kawo shi yana karantarwa a gidansa ana karatun hadisi to da aka ga abin fa ya wuce nan kun san malami na allah kullum yana so alkhairi ne ya game jama'a da kaga mutum na muku muku daga shi sai shi alamun zuciya ba ta da kyau sai ce wannan malamin tun da babban malami ne a kai shi masallacin makka to wannan malamin bai jima da rasuwa ba dan ethiopia ne baki ne amma ilimi shi ba baki bane Sheikh Nasiruddin Al-Albani da aka kai masa sharhin da yawa sahihi Muslim da ya diba sai ce bai sa tsammanin akwai irin shi ba yanzu da suka yi saura bisa duron kasa. Mujalladi 40 sharhin sahihi Muslim. Tirmizi ya kai mujalladi 40. Su sunan Abi Dawuda mujalladat. Sannan kuma malami ne mutafannin ya san fannoni daban-daban amma inda fi shahara a ilimin hadisi. Da aka zo a ya rubuta baiti dubu cikin ilimin aƙida kuma ya zo rubuta baiti dubu cikin ilimin ilalul hadis bai jima da rasuwa ba to shi sa ilalul hadis abu ne wanda malamai za su nuna baka a zahirin ka gani ya inganta amma akwai wata illa sai su baka ita sai ka duba sai ka gane cewa akwai illa karkashin wannan shi yasa sun kace ilimi ne ya kebanta da huzzaq mutane masu kaifin basira walam yushadda aw yu'all ko ku ba kawo illa shi ba hadisi mu'alla ake cewa wasu na cewa ma'alul sun ka ce a ba a cewa ma'alul ya kamata a ce mu'allal sabani ne amma dai ma'alul kin nan ya shahara yanzu to shi wannan hadisin yarwihi adlun bai ce yarwihi adilun ba saboda kan wazni ya kare tunda wake ne kuma mubalaga ce يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله يرويه wanda zai ruwai ruwaito shi adlun fa adili ne an tabbatar da adalcinsa dan an kai sabani kan adalcinsa sai ayi bincike gano magana wa take da karfi wani yace adili ne wani yace ba adili bane dawa za a karba kowa shi ka hujja to in kowa bai ka hujja ba za a duki cewa adili ne domin al'asulu fil insani al'adala asalin dan adam adili ne sai in mi rashin abin gaba na to amma a ilmin hadisi ba a da wannan ba ba za a karba ba saboda jahala an jahilci mi kasancewa shi adili ko ba adili ba yanzu tun da malamin hadisi ne ya faɗa sai a koma a gani bi sauran yan uwa suka faɗa kan shi to sai anan sai a yi tarji shi to amma in ya ce wane ya ce adili ne sai wani ya ce ba adili ba ne ya ce ga dalilan shi na nuna wane ba adili ba ne to sai a karɓa saboda nan fiskon ne mufassar ya fassara dalilan da suka sa ban sani kuma na fahimta ba kuma sai in an yarda da cewa abin da ya faɗa haka nan don wani rawi a garin su abin da yake yi al'ada su ce sai wani zai ce a kai wannan ba a karɓa hadisin shi ai saboda kaza yake yi sai abin cika al'ada su ce su haka nan ina fata na fahimta ta ma'ana abu ne wanda su a yankin su haka ake yi misali ce wani adili na ce a ba adili bane na gane shi bakin rijiya shi na shan ruwa da tsaye tana yi wa aila wuya ta baki rijiya don da bi bisa hanyar ake a wuce ina fata ana fahimta ta yarwihi adlun wanda ya ruwaito shi adili na dabitun kuma mai kiyayewa adala ba ta isa sai kana da dabt akwai dabtu sadrin wa dabtu kitaba akwai wanda Allah ya bashi yalwar kirji da ya ji hadda cewa ki kuma ya rubuta akwai wanda a in ya haddacin shi ba ya rubutawa akwai wanda kuma shi rubutun ya iya to wanda ya hada biyu ya fi amma kuma wanda Allah ba bai guda ya aiki da ita amma dai rubutun nan shi a tabbas saboda kana har da da sai mallan in ka aure mace billahi lazi duk sandun da sai ta watsar da wallahi mallan sai ka ji wani sanadi ya hada cikin wani arsa arsa inda za a kamo hadin sannan to gara dai a rubuta ko ba haka ba to shi ma an mislihi ya ruwaito shi daga irin shi dabitun adilun ya ruwaito daga dabitun adilun mu'tamadun ana dogara an yadda fi dabtihi da dabtinsa waɗanda suka san fannin sun yadda wa naqlihi da da riwayar da yayi kun san nan yanzu matsalar mu waɗanda suke dora malami ba waɗanda sun san fanni bane da mutanen fada da 'yan gidanku da 'yan yanki kusu daga ɗora ka kasan babban malami haka kawai sai ka na ce kai wancan malami ai game da ƙur'ani babu irin shi sai a tambayi shi to ya an kai ka gane haka sai ce wallahi in shina kira a sai ji hankali na ya kwanta wannan yana zama hujja a'a ahlul fanni was sina'a in ka ji teloli sun ce wani tela ne ya kai tela to babu babu wani bukata wani karin bayani in ka ji direbobi sun ka ce wane ya kai duroba to ya kai duroba in ka ji masu yin wani abu sun nuna mutumin nan ya kware cikin shi to lalle tabbasa kai amma kai kai da baka iya karanta alhamdulillah ina ka san wanda ya karanta Qur'an mi ka sani cikin ilimin balle haka ya hukunci to yanzu fara na haka zauna haka ji wani ya ce ai wance ya malam wani ya yi wani ilimi malam wani ya yi wani ilimi cikin su kuma babu wanda ya san ko bihi cikin wannan ko kuwa ne ya yi ilimi don baka kayan da ya kasa ba babban riga ya kasa da katon rawani a babban riga da rawani kuma su a karatu ai mahaukaci ma akwai mahaukacin riga wani wallahi in ka gane da babban riga da rawani wallahi wallahi ba malami na ba mahaukaci na ko kuwa ne ya yi zama babban malami ai bai wuce hawa babban mota kun san mu yanzu har da riga da rawani da shiga babban mota da alaka da manya masu kuɗi da masu mulki yan siyasa in kana da alaka da su to ka zan babban malami to su su awa suke a duniyar ilimi su awa suke a duniyar ilimi a'a suna iya ta amfanarka da baiwar da Allah ya ba su amma su a ilimi ba kowa bane dan haka kaka bata ba kanka lokaci don kana da alaka da yan siyasa da masu kuɗi da munazzumata na kasashen larabawa ko masu mulki cikin karatu ka ce karatu ya samu wallahi baka samu karatu ba karatu zuwa za ka yi wajen malamai ka yi karatu ka samu karatu babban rigarka da zuwanka gidan rediyo da gidan tele da kana da shahin facebook wanda kake ta tura abin da kaga dama duk wannan ba ilimi bane muna kira zuwa ga ɗaliban ilimi a hattara don mutane da dama sun rudu da wannan sai ka shekara biyar goma kana tura karatuttuka kai da kanka wata rana za ka zauna kai fatan dama ba kai waɗannan karatuttukan ba saboda takwagiyar ta yi yawa kada ka yi sauri ka bari ka ginu ba wanda zai hana ka kai musulunci aiki tunda musulmi kace amma ka bari ka iya amma in kana ta hayaniya ana ta tattarawa shirme ne kake yi wata rana da an ɗauko karatunka an kasa kai da kanka kai da kanka baka son a sashi to sai an kai miki nan to don haka shi ilimi ana waɗanda suka san shi su suke tabbatar da an gane ko wannan ilimin wane ya iya abu kaza wane ya iya abu kaza a taru a yi adalci sai a tabbatar da wane ya iya in ka ji bakin waɗanda sun ka sani kana iya kafa hujja da maganarsu amma kai maganar ka ba hujja ba ce mun gane wannan ko dabtu sadrin wa dabtu kitaba shi yasa wasu suka ce hadda cewa ya fi rubutawa wasu suka ce kuma rubutawa ya fi ina fata ku yi wanda suka ce hadda cewa ya fi sun kafa hujja da imam magana imam shafi'i ya ce alaika bil hifzi duna jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufarriquha fannaru tahriquha wal ma'u yaghriquha yughriquha wal fa'ru yakhriquha wal lissu yasriquha yace kuma ilmi ma'i haythu ma yammamtu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu la batn sunduqi فإذا كنت في البيت كان العلم فيه معي وإذا كنت في السوق فإن العلم في السوق to shi na ce ilimin sai na tare da shi haifu ma yammamtu duk inda da fuskanta ya tuba un yana bi qalbi wi'a'un lahu zuciyata tana da burga mai aje ilimi la batn sundukin ba can cikin sunduki bane nake aje da faina nan ilimi naki wasu kasance kuma to har da cewa yafi rubutawa yafi saboda in ka rubuta wato za ka aji ko da yaushe ka ɗauko za ka gan shi kwakwalwa kuma tana iya samun matsala musamman ruwa cikin da sun kai ikhtilat a ƙarshen rayuwarsu mun gane wannan ko to sun ka ce ma kutiba ma hufiza eh, ma ma hufiza farra wa ma kutiba qarra sun ku suka hujja da wannan to almuhimmu dai ba mu rena wannan ba mu rena wannan duk wanda ka in dai ka hada bi ma yafi wallahu a'lam to sai mu je zuwa ga baiti na gaba tunda lokacin mu yana tafiya hadisai sahihai suna da maratib ya an ce hadisi sahihi ne maratibu sahih kafin mu she baiti na gaba Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin an kawo su wani sha'ir yace ko wani malami tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslim لدي وقالوا أي ذين تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم kun san mutane kullun in ba sun ɗauko rigima ba su jin daɗi da imamul bukhari da imam muslim an kace wani na fi wani don a adal rigima to tun da dai hadisan su sun inganta don Allah bari mutum wanda ya wani cikin su ba ka yi aiki abinda za ka yi aiki da shi ya ce to ta shajara ƙaunin wasu mutane sun yi rigima da jayayya shi ne ta shajara mu shajara hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bai na hu fil bukhari wa muslim tsakanin sha'anin imam bukhari da muslim ladayya suka zo wajena wa ƙalu suka ce ayyu zai ne ta ƙaddamu shin wani na za a gabata suwa ko ya gabata amma a ilmance kenan fa qultu laqad faqa al bukhari sihatan shi ko sai musu dubara yace to in dai wajen tantance ingancin hadisi na imam bukhari yana gaban imamu muslim to don ka waɗancan su ji zahi sai ce kama faƙa fi husnin sina'ati muslim amma wajen tsara mas'aloli da abuwabu imamu muslim ya tsere ma imamu bukhari kaga kuwa sai ɗanci sauƙi dubara ta ko ba karan bane an ce wani mai ƙaryar yayi lakon yayi boko ina fata an fahimce ni ka zo kusan da'in mutum na karya shi ya yi lakon duka yake sawa bule da rushi a ɗan samu 'yan madubai da ɗan wani mushuwar wanda aka ɗan shahi wa abin da yanzu wajen hira wajen budurwa sai kannanta suka yi gudu guda ce le moto ake cewa guda ce la moto sai an kawo rigima an ka zo wajen shi grand frère kan mun zo karba mun gardama le moto aka cewa wai ya ce a'a la moto aka cewa ya ce kudakanta kudakanta abin mai sauki ne ya ce ka dibi wanda a bisa gare shi in mace ta kace lamutu in na bishi a bisa gare shi kace lemutu in babu kowa sama shi kace mutu to mutane wayo gare su domin in ana rigima sai ka san yadda za ka yi kaɗan samu mafita duk wanda ka ce ma kaza sai ya ga kamar baka mai adalci to dole sai an dibi usulubi mai kyau a samu mafita an gane ko to maratib na hadisi wanda yake ingantacce maratib ne guda bakwai na farko mattafaka alaihi al-bukhari wa muslim wanda imamul bukhari da muslim suka yi ittifaki a kansa na biyu man farada bihi al-bukhari abinda imam al-bukhari yake banta da shi na uku man farada bihi muslim imam muslim dalibin imam al-bukhari amma bai cikin littafin shi bai rawaito hadisi ko guda ba gare shi amma ya zo ya saurari hadisi dalibin sa ma kana ala shartihi ma na hudu shine abinda hadisin da yana akan sharadin imam al-bukhari da muslim amma ba su suka fitar da shi ba akan sharadin su wasu na cewa ala sharti sahihain in ji malam ko ala sharti bukhari ko muslim na biyar ma kana ala sharti bukhari hadisin da akan shartin bukhari yake amma ba da muslim ba na shidda ma kana ala sharti muslim akan shartin imam muslim na bakwai ba kana ala sharti ghairihima wanda ya zama to sharaɗin waɗansu ne daga cikin waɗansu malamai waɗanda ba su ba tun da ba wai hadisin da ya inganta ba sai cikin sahihul bukhari da sahih muslim ake samun sa ba mun gane wannan kafin mu je gaba akwai wasu abubuwa da ya kamata mu gane akwai mustalahat da ake amfani da su wajen ilimin hadisi a ce alhadis a ce al'asar a ce alkhabar galibi shi hadisi da an ce hadisi an sallan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya an ce al'asar to wasu malamai sun ce abinda an ka danganta zuwa ga sahabbai ko tabi'i na ko wanda zo bayan su na magabata ya an ce alkhabar to ya shafi hadisi ya shafi asar an gane ko amma mustalah ne wasu malamai har da hadisi asar suke kirji ban sani ko mun fahimta ba shi imamul bukhari sharuɗansa an yi sarriha bis sima'i minhu mutum sai ya ce ya jiya daga wanda ya ruwaito sami'tu kuma sai ya tabbata sun haɗu an yuthbita luqiyuhu bihi duna sima'i minhu shi imamul bukhari sai ya tabbatar da wancan rawi da wancan rawi sun haɗu bai tsaya ga mu'asir abin nan ba an ya kuna mu'asiran lahu an gane ko to ta rayuwa ya zaman to ya wanda ya rawaito hadisi ga mutum zamani guda suka yi wani ya sabuta annahu laqiyahu babu tabbacin ya haɗu shi to shi imamul bukhari da sima da luqi ya shar'anta su amma shi imam muslim iktafa bil mu'asar kun gane wannan ko to waɗannan sharuɗan su ne ake son mutum ya yi ƙoƙari ya san su saboda binciken hadisi kuma in muka dibi littattafai da aka yi kan tashihi ba wai hadisai ɗaya ba har da asar da aka rutuwa ga sahabbai wani lokaci su ma ana yin ƙarya masali ko ana fahimta ta sai wani mutum ya zo ya ɗebo wasu abubuwa ya watso bari mu ji waɗansu daga ciki as-sahih al-musnad min asbabin nuzul wani littafi ne asbabun nuzul kakka sai ka ɗebo su kai ta watsowa haka nan akwai as-sahih al-musnad na majistar ce da sheikh mukbil bin hadi alwadi'i ya rubuta wannan malamin hadisi na kasar yamma an gane ko kenan sai kai kokari asbabun nuzul musamman akwai littafi al-muharrar fi asbabin nuzul ita ko doktora ce da aka rubuta a kasar saudiya mujalladi biyu akwai al-isti'ab fi bayanin asbab an gane ko al-isti'ab fi bayan al-asbab mujalladi uku ne ita ba majistar bace ba doktora bace da tafai ne waɗansu malamai suka rubuta dan a tace asbabun nuzul to kaga in ka same shi yana da kyau sannan kuma akwai wani littafi as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain hadisi ne musnad kuma ingantacce kuma ba cikin sahihul bukhari da muslim yake ba dan wasu na tsammani an ce sahihi sai yana cikin sahihul bukhari da muslim الشيخ مقبل بن هادي الوادعي بالتافيسي أكوي الصحيح المسند من من الأحاديث القدسية حديث القدسي ني أنك تاتي وندي إنغانتا شيخ مصطفى العدوي لقسم مصر ina fata an fahimci sannan kuma akwai kuma الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين كان قال sannan kuma akwai al-musnad min athari sahaba fi zuhd fi zuhd wal raqa'iq ngari ko duka ina da kyau musun yi samu dan littattafai kafin ya danganta asar zuwa ga wani magabaci sannan kuma akwai as-sahihul musnad min fada'ilis sahaba abdullah abu abdullah dani sannan akwai as-sahihul musnad min fada'ili ahlil bait kun san ma ana ƙarya fada'il ahlin nubuwa wata mata ce ummu shu'aib ake kiranta al-wadi'iyya kabilan wadi'a ina ganin kasar yaman ne akwai as-sahihul musnad min atharil khulafa'ir rashidin na abdullah bin ahmad al-khalifi akwai as-sahih al-musnad min fada'il al-qur'an ahmad bin fathi sai as-sahihul musnad min fada'il al-a'mali wal amkina nan ma ana ƙarya an gane ko min fada'il al-a'mali wal awqati wal amkina abu abdullah ali bin muhammad to kun ga sahihul musnad sahihul musnad sahihul musnad ga sunan fage daban-daban wanda mutum zai iya yin bincike kansu Allah ya taimake mu to sai mu je gaba baitin mu na biyar yace wal hasanul ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu la kas sahih ishtaharat wal hasan shi ko hadisi hasan asalin hasan sifatun mushabbiha ce daga hasuna yahsun sai a ce hasan al ma'ruf turuqan wanda hanyoyin shi an san su ba a makamci ake tafiya ba amma wagadat rijaluhu mazajen shi sun wayi safiya amma na nufin sun bayyana la ka sahihi ishtaharat ba su shahara ba da adalci irin rijal na hadisi sahihi wannan shine abin da malam ya kawo sai dai akwai abu guda da ya kamata mu gani shi hadisi sahihi kala biyu ne akwai sahihun li zatihi akwai sahihun li ghairihi sahihun li zatihi shi karan kansa sahihi ne bai bukatar wani sai ya taimaka mai sai sa an kace li zatihi sahihun li ghairihi sahihi ne amma saboda waninsa wanda galibi malamai suna cewa hadisi hasan shine idan turukukin shi idan ta'addada turuquhu sumiya sahihan li ghairi akwai hadisi hasanun li zatihi shi karan kanshi hasan ne akwai hasanun li ghairihi hadisi da'ifi ne amma ba da'ifi ba wanda bai haduwa domin akwai da'ifin da ba yadda za a yi shi karfafa hadisi ne aka samu ya kai hanya 40 da yanzu amma kowace riwaya akwai rawi kazzaba cikin ta kina ingantuwa bai ingantuwa amma in an ka samu wasu hanyoyi akwai ruwa du'afa amma babu matruki ne babu kazzabin an ka haɗa ƙaryar ilmantuwa hasanun li ghairihi sai ad-da'if hadisin da yake da'ifi shi bai zama sahihi bai zama sahihun li ghairihi bai zama hasanun li dhatihi bai zama hasanun li ghairihi sai zama da'ifi to anan cikin sahihi kuma shi mai littafi ya manta ko kuma ya zama to a'a bai kawo ba hadisi mutawatiri saboda masu yin baitutuka wani lokacin ba a mantawa suke yi ba ko su bar shi da gangan saboda suna ganin dama mutawatiri yana shiga karkashin sahihi cikin sahihi da an kai do mutawatiri tunda ana aiki da shi a matsayin sahihi to mutawatir akwai mutawatirul lafzi akwai al mutawatir al ma'nawi mutawatirul lafzi wanda lafazin sa ya maimaitu kamar hadisi man kaza ba alai muta'ammidu suka ce mutawatirul lafzi akwai mutawatir al ma'nawi wanda ba a nashe ce ta zo cikin hadisai ingantattu har yanzu mutawatir amma lafuzan sun bambanta to bai kawo shi ba to babu matsala dama mutawatir shi ma sahihi ne tunda ana aiki da shi daraja ce babba cikin sahihi domin akwai mutawatir akwai ahad to malam yace to wa kullu ma ar-rutbatil husni qasar فهو الضعيف وهو أقسام كثر كو كثر وكل ما الرتبة الحسن قصر أصل شيء قصر كما كو قصر كان يتوى قصر قصر يقصر فهو قصير دو أبن ده يججرتا يتكيتا بيكي حسن با نينا نفهم بيكي حسن لغيره با domin in abu bai kai hasanun li zatihi ba yana izmantowa hasanun li ghairihi to duk wanda bai kai hasanun li ghairihi ba ya ce to fahuwa da'ifi suna ne hadisi da'ifi wa huwa aksaman kusur wato ya ce nau'uka ne masu yawa ko ko aksaman nau'uka ne kasur ai kasuratar da ta yi yawa kinan nan kusur yana izamantowa suna kasur yana izamantowa fi'ili ne kasura abu ya yi yawa kusur abubuwa masu yawa duk abin da ka faɗa yana inganta amma nan wajen wasali na ga kufur suka kawo an gari ko wanda za a zo duka hadisan da ba su inganta ba a yi maka bayaninsu hadisai da'ifai wanda za ka ga nau'i ne daban-daban shine kuma alkhabarul mardud an gane ko alkhabar almardud wanda aka maido shi ba a aiki da shi in ka diba cikin taisir mustalah hadith na sheikh mahmud tahan ya kawo nau'uka zan dan ba da sunayensu a gurguje akwai al-mu'allaq تعليق ان النوع كلمه تعليق ان امام البخاري اكو المرسل اكو المعضل اكو المنقطع an gane ko sannan kuma sun kawo almudallas sannan almursalul khafi almawdu' almatruk almunkar alma'ruf الشاذ والمحفوظ المعلل انغانيكو المدرج ياك المخالف المخالفه للثقات شنو ايش كاسكين شذوذ المدرج المقلوب المضطرب المصحف انغانيكو البدعه سوء الحفظ تجهاله الراوي ابو بندس كيسا حديث يضمن تو ضعيف كده duka waɗanga abubuwa sai an bincika su an ga hadisi bai da su sannan za a karɓi shi ya ce to wa kullu ma an rutubatil husni ƙasar fa huwa da'ifu wa huwa aksaman kusur kusur ko kasur malam ya ce wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wa ma udifa lin nabiyyi duk abinda anka danganta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anka ce shi yace sunan shi marfu'i amma sai an bincika in ya inganta fa wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u amma ya anka danganta shi zuwa ga tabi'i sai a ce maqtu'i ne ya yanke daga sahabi kidan kutun da ya yanke daga sahabi ba a dauka shi matsayin hadisi tunda daga tabi'i nake son cewa to tabi'i kaga ai ana buƙatar sahabi in an tabbatar daga sahabi ya karba shikenan sai ana isha daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don sahabbai ba su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya Allah ne ya tsarkake su sabanin yan shi'a waɗanda su sahabbai duk sun kafirta banda mutum shidda ko bakwai wata riwaya ma ta ce sahabi uku ne abu su kafirta ma shassa ilimin hadisi a wajen ahli sunna ya bambanta da ilimin hadisi a wajen yan shi'a mu tsaya wannan nukta tana da muhimmanci saboda ana zuwa ana son a yaudari mutane sai a ce a'a ai yanzu da ahalus sunna da shi a dan bambancin da akwai gare su kaɗan na duka ana iya haɗawa ya za a yi waɗanda muka karɓar riwaya gare su sahabi he da dubu ɗari su wajen su bakwai ɗaya abu su kafirta ba ko shidda ko uku mu mun ce musulmi na wani karɓar riwaya su kuma a ce a'a ana ita hiya daidai don Allah jama'a kan mu maka mu ƙarya mu sunna Allah ya taimake mu muna akan tafarki na sunna muna fata kuma fata Allah ya kashe mu akan haka wanda ya ji bai gamsu ba shi taho a tattauna a bada dalilai in ya ji yana iya gamsuwa ya shigo ya shigo in bai gamsuwa mu mun tahi amma zan ce a ce a'a a ce yadda za a yi a hada yawanci mutum da zai kwaye kafin to in kai yarda da abin da yake akan shi dubban hadisai zai watsar da su za ka yi shi yasa Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da aka kirkiro wani abu at-taqarub bayna shi'a wa sunna yadda za a kusanto da yan shi'a da sunna yace wannan abin bai yiwa abinda aka gare mu muyi da'awa in sun fahimta sun gane su dawo kan sunna amma zan ce ai taqarub babu shi da tana ai ittihad saboda da wanda ya kafirtar da sahabbai da wanda ya dauke su a matsayin musulmai ba yadda za a iya haɗu mun gane wannan ko wasu malamai suna raba su gida uku su ce almarfu'u da almauquf da almaqtu ina fata an fahimta wasu suna iya cewa mauqufi suna nufin sahabi maqtu'i ya tsaya ga tabi'i marfu'i kuma an danganta shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane ko dan ka gane bambanci tsakanin su marfu' ismul maf'ul ne min rafa'a mauquf ismul maf'ul ne min waqafahu domin waƙafa ya tsaya waƙafa kuma ya tsayar da shi ba dole bane sai ka sa alhamza waqifuhum innahum mas'ulun Allah bai ce auqifuhum ba al-maqtu' ismul maf'ul ne min qata'a yaqta'u fa'ala ya fa'alu an gane ko to don haka abinda an ka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce to marfu'i ne in sahabi ne jahalatu sahabi la tadur don an ce ba a san sahabi ba babu matsala in dai sahabi ne ya tabbata sahabi to shikenan jahala shi ba ta da wato matsala to kuma maganar sahabi malamai suka ce ana iya tana iya zama hujja zama hujja a ɗauke ta hujja a matsayin hali guda uku an ya kuna sahabiyu min fuqaha'is sahaba shi sahabi ne cikin fuqaha'us sahaba tunda sahabbai kala kala ne akwai wanda da suka fita yaki su dawo ba akwai wanda kuma sun tsaya sun shagaltu da riwaya hadisi irin su Abu Huraira akwai wanda sun shagaltu da yaki irin su Khalid ibn al-Walid to in sahabi na cikin fuqaha'us sahaba magana shi tana da mahutuwa hujja sharadi na biyu Allah ya khalifa nassan magana shi bata saba wani nassi ba ko hadisi tunda tana ga bai jona hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba Allah ya khalifa qawla sahabiyyin akhar kan magana shi saba mata wani sahabi mun gane wannan ko to wannan sai magana sahabi ta zamanto tana da wato karfi baiti na takwas kafin lokaci mun halinsa ya ce wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabil in ka ji an ce hadisi musnad an gane ko shine al-muttasilul isnad wanda sanadinsa ya hadu ya sadu kenan ittasala min rawihi daga wanda ya riwaye shi hatta al-mustafa har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ne ya zabe shi Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas wa lam yabin kuma bai yanke ba walam yabin bai yanke ba ma'ana bai nisa ba daga bada ne idza ba'uda shi yasa aka cewa banat minhu zawjatu mata shi ta masa nisa at-talaqul ba'in saki mutu kai saki uku sai a ce talaqi ba'ini in ji malaman zauri ko in ce malaman fiqh ko ba haka ba to cikin wannan mas'ala in an ce musnad za ku ga malamai sun yi littafai akan wannan littafin da ya fi shahara a cikin musanid shine musnad na imamu ahmad amma ba shi kaɗai rubuta ba amma sanidi suna da yawa an gane ko kenan nan muna da buƙatar abubuwa guda musa abubuwa guda biyar akwai musnad ismul maf'ul ne hadisin da an ka danganta akwai musnid ismul fa'il wanda ya danganta hadisin akwai musnadun ilaihi wanda an ka danganta zuwa gare shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam an danganta abin zuwa gare shi sai akwai isnadi aiki masdar ne dangantawa karan kanta sai sanadin shi ko sanadin hadisi kaga wadanda abubuwa guda biyar su kake bukata ka sani kafin ka san ilmul musnad domin idan baka kiyaye su ba kaga ana iya samun wato matsala domin ya ce to wa ma bi sam'i kullu rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil wa ma bi sam'i rawin wanda duk jin rawi yattasil ya haɗu isnaduhu sanin shi lil mustafa har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lil mustafa na ila al mustafa allamu nan bi ma'ana ila fal muttasil akira shi muttasil nan ji an kace kun san akwai turuq na tahammulin riwaya akwai sami'tu an gane ko akwai akhbarana akwai anba'ana ko ba haka ba akwai an da ainun akwai an da alhamza an fulan an fulan akwai kuma an fulan an fulan akwai wajattu fi kutubihi akwai ajazani akwai qara'atu alaihi koko akwai karatu akwai ƙuri'a inda hu duka waɗannan malamai suna tattace su don a tace labari ga kasa tsammanin kamar waɗannan da ɗan ƙur'ani daga cewa wai wai hadisi mu'ana'an wai an an an an a kuna fahimta ta yadda rawi yake an fulan an fulan malamin hadisi in zai ɗauka hadisi in ya ga an sai ya bata karatunta an an kaci an an an in ta canza ta zan an alhamza karatu ya canza an an an an an in yace sami'tu za karatu ya canza sai an bi yadda ka san likita in yana mutum fashi sai ya bi diddigin matsala haka da aka bin sanadi ana bin shi kayan a tace a cikin hadisi ingantacce na ko ba ingantacce bane kakka sa tsammanin wasa ce kuma Allah da kanshi ne ba da labarin labari in ya zo ga adili ana mi ana karba ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kaga fasiki an kace to in mutum wanda ba fasiki ba kina ana karban labarin sa to yace wa ma bi sam'in in ji ne domin musnad in ka diba da musnad wanga sam'i kullu rawin ko wani rawi ta hanyar da ya ruwaito hadisin bai ce ba qara'atu yace sami'tu sami'tu sami'tu sami'tu sami'tu sami'tu har ya kai can to fal muttasil amma ba duk sami'tu na ba to ba shi da shi muttasil an gane ko? tun da ji kasan shi shi ne asali to in kowa ji ya yi abin ya yi ƙarfi mana hatsan sama ga masu riwaya hadisi musamman lokacin da isnadin bai yiwu ƙasa ƙwarai ba don yanzu an kaci za a ɗaukar isnadi sai kowa sami ito sami ito ai abin ya yi waya akwai waya a kawo wanga zamani namu ba a samu makarici ɗari ba ko ba haka ba amma an ce same tu same tu wancan lokaci lokacin bai da nisa as-sanadul ali da as-sanadul nazil a wancan lokaci abin bai da wahala tun da karne su daga sahabbai na sai tabi'in sai tabi'ina in zaka ce mutum ɗari dole kaga sai dai malaman hadisi ana iya cewa in za a yi su da suka kula da hadisi a ce wanga malamin hadisi ya shahara ya je ya karatu ga wani nan dai da abin zai danyi yadda ma amma yanzu an ka ce sami ita mallan za a aiki da ita hawa kai za a ja aiki don wani abin da bai ja ba sai ya ce to musalsalun to kafin mu je ga wannan lokaci ba zai ba mu dama ba saboda lokacin mu ya kuri sauran tuka kaɗan za mu tashi shi wa ma bi sam'i rawin kullu rawin yattasil isnaduhu fal muttasil ana iya sai a tsaya bakin wannan baiti na tara gobe idan Allah ya kaddara mana cikin masu rayuwa sai mu zo mu dauka mu dora akan wannan tare da bayanai gurgurdon abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba mu cikin karamin namu ilmi abin da muka faɗa ya zama to dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته